وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su rigaye mu gidan gaskiya Allah ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kawo mu wannan rana ta Lahadi da muka saba karatu na fiqhu a wannan masallaci wanda ake masa laƙabi masallacin layin waziri ubangiji Allah ya ji kan marigayen mu gaba ɗaya wadda muna karanta wannan littafi na hallul masail da wanda ya rubuta littafin ahalarin da wanda ya masa sharha ubangiji Allah ya musu rahama ya datar da mu da su da aljannar firdausi da rahamarsa wannan darasi yana gudanuwa ne karkashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wanda Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya kafa ubangiji Allah ya gafarta masa da malumansa gaba daya wanda yake jagorancin kungiyar yanzu Sheikh Sani Haya jingir Allah ka masa taimako da dafawa na alheri mu da muke mamu cikin tafiyan Ubangiji Allah ba mu ikon yin da'an da bata tsallaka wa addinin musulunci ba wannan darusosi da ake gabatarwa babban alherin rayuwa shine a yi karatu a yi aiki da shi durar da aka yi karatu ba aiki aka yi da shi ba to masifar tana kan mutane guda biyu da wanda ya ji da wanda ya yi idan aka yi aiki kuma da abun da aka ji matukar ya dace da abun da yake sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an rabauta duka ubangiji Allah ya rabautar da ku zuciyar mutum kamar yadda kaga wayan nan ka caja ta yayi lo ka ƙara sawa haka take wani lokaci sai ka ji ka imani kam ba a cewa komai musamman ka ji tarihin sahabbai yadda suka gogormaya sai ka ji kaman kai ma fa yanzu in ka dan yi haka kam za a abin nan wani lokaci kuma kai da kanka an ce wanzu wannan abin da kake lada za a baka zaka ce wallahi ba za a baka lada ba amma gashi kana aikatawa to me yasa saboda ranka ba kai ba wanda aka tsare ransa bane ma'asumi shine wanda aka tsare ransa annabi manzo sai mala'ikun da aka halicce su dan ibadan kawai ba sa sabawa Allah da komai sai abin da Allah ya ce musu sai shi suke yi ubangiji Allah ka ba mu ikon yi don kai Allah ka karba mana a wannan sati za mu tashi duk da mun yi satuttuka ba a yi kar darasi ba saboda an yi aikin masallaci wani satin da ya zo kenan an abin nan din muka ce to mu daga saboda alheri ne aikin ma ko kowa ya ga masallacin nan da ya san an yi aiki ubangiji Allah ya saka wa kowa da alheri wanda ko gani mutum yayi yayi mar farin ciki Allah ya saka masa da abin da yayi na alheri dada bale mutum ya sa dukiyarsa ko ya sa karfinsa a ciki ai alheri ne wannan Allah ka saka mana da alheri baki ɗaya har mata da suke gidaddaji matan asibitin ma duk naji sun yi ta fama kowa ta kawo abin da za ta taimaka don me dan addini ya ci gaba wallahi wannan alheri ne babba a gurin musulmi duk lokacin da kaga wurin ibadansa da wurin kwanciyarsa akwai bambanci bambancin tazara sosai to imani babu a zuciyar mai wannan aiki me yasa saboda wurin ibadanka shine musuluncin ai amma baka dauke shi komai bane yasa kyan riganka yafi kyan gurin ibadanka sau nawa ne mutum zai zo sallah sai gashi da sallayan shi shi kar ya ɓaci rigansa me ya hana ba a gyara wajen yadda zai yi ibada cikin nutsuwa ba me ya hana Allah ka ganar da mu ibadan nan Allah don kai muke Allah ka karba mana Allah ka tausaya mana ya hayu ya kayyu yau za mu tashi darasi na 26 ubangiji Allah ya karba mana ya ba mu nasara yau muna 16 ga watan 6 shekara ta 1447 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan 12 shekara ta 2025 Allah ya karba mana ya bamu nasarar rayuwa a garabanmu da wancan darasi fa kusan yaushe wancan mun yi ranar 25 ga watan 5 fa yau kuma muna yi a 26 ga watan 6 kaga ai an samu kuma Allah da ma mun kusa mu samu saukin wannan da ce ba wuta ko a ce wani abu duran da Allah ya kaddara aka dasa mana wannan ala mai aiki da rana ba shikenan an gama ba lada kuma ga wanda ya yi sanadi da wanda ya kawo da wanda ya gani ya farin ciki kuma ba a san iya ranar tsayawarsa ba ubangiji Allah cika mana burinmu na alheri kusa da nesa Allah sa mu dace sannan babin da muka tafi hutu a kansa ko ce muka tafi dan satutukan da bamu yi ba shine fasalun fi fara'idu salati farillan sallah shafi na 71 a littafi na mun fara shi Allah bai kaddara mun yi nisa a ciki ba lokaci ya cin mana kuma gaskiya masu ɗaukan wannan aiki ubangiji Allah ya saka musu da alheri an ce akwai abin da suke bayarwa wayansu nambobi in kana so ka hau duniya ma ka ga darasin ko in ce ka ji shi daga tun ahalari da muka yi har zuwa wannan kaga sai dai Allah ya saka musu da alheri naira ba mu taɓa ba rawa wanda mai aikin nan kuma ba satin da aka zo aka zauna in ma bare zo ba zai bada uzuri wannan aiki ne na Allah kowa yana sa gwargwadon yadda zai iya kenan Allah ka saka mana da alheri baki daya yace kala sheik zan dan koma baya kaɗan sai mu ɗauka gaba ɗaya zai fi mana sauƙi saba'in da ɗaya fasali na fara'id ya ce wa ƙala shek rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari Allah ya masa rahama ya ce fara'idu salati ya ce farillan sallah ya ce an niyyatu na farko akwai niyya niyyatu salatul mu'ayyana niyyan sallan nan da me da za ka yi azahar ne la'asar ne mangariba ne isha'i ne duk lokacin da zaka yi sallah ai zaka san sallar da zaka yi ko amma zaka zo ka tsaya sallah baka san sallar da zaka yi bane ba zai yi ba ko to ya zaka yi niyyar mene niyyar a gaba za mu ji yadda niyya take da yadda ake yin ta in wani magana ake in wani yaya nema ake in Allah yadda za mu ji yace wata kabiratul ihrami da kabbaran harama da bahaushe yake faɗa abinda ake nufi kabbaran haramtawa ka haramta duk wani aiki sai na sallah din shine ake nufi da wannan wal qiyamu laha da tsayuwa domin ta wal fatihati da karatun fatiha wal qiyamu laha da tsayuwa domin ta war ruku'u da yin ruku'u war raf'u minhu da dagowa daga ruku'u din was sujudu da yin sujjada alal jabhati akan goshi ai hadda hanci guda ɗaya kenan war raf'u minhu da dagowa daga abin nan daga me daga sujjada din wal i'tidalu da daidaituwa wat tumaniyatu da nitsuwa wa tartibu bainal fara'id baina me fara'idiha da jeranta tsakanin farillanta bi ma'ana ka sani wannan farilla nake wannan sunna nake wannan mustahabbi nake wassalamu da sallamewa wal julusil ladzi yuqarinuhu da zaman da yake hade da sallama ai sallama ba za ka yi a tsaye ba ko yace to waɗannan su ne zai ma bayani akai ya'ani mai sharhan littafin Allah ya saka masa da alheri yace anna fara'idu salati yace lalle farillan sallah allati iza turikat wanda in ka bari la tanjabiru bisujudi wanda ba a dora ta da yin sujjada yanzu a cikin fara'id din nan guda goma sha hudu wanda zamu karanta sai ka bar guda daya aka ce baka yi karatun fatiha ba yace a to bari zan yi sujjada kawai shikenan a'a yace ita ba ta dauka ita babba ce ai bahaushe ma yace wani fiskan yafi gaban mari ita in dai ka bar farilla to sai dai a yi ɗayan biyu ko wannan raka'ar in ka shiga wata ka yadda waccan ɗin gaba ɗaya ka ƙara gino wata saboda me saboda farilla babu a ciki Allah ka sa mun gane ya ce ita wanda ba ta ɗoruwa da sujjada wata butulu salatu bi tarki wahidin minha amdan sallan ma tana iya ɓaci gaba ɗaya don ka bar farilla guda ɗaya da gangan don ka bar farilla ɗaya da me da gangan aka ce wani kabbaran harama ne dai baka yi bai ce haba da Allah yana yi wata kabbara kafin ha to ai ita ta shiga sallan ko ita me ne farilla ne tunda baka same ta ba to sallan ma baka shiga ba kuma babu wani abun da zai jona ka da sallan sun da mene kai ne ka zo baka shiga ɗakin nan sai baka taho da mabudi ba zai shigu ne in kai shigan ƙarfi fa za a zauna lafiya ne to Allah ba masa haka to yana ɗaya daga mutumin da kuma zai zo da sauri don ya samu sallah mutum ya zo da gudu shi babban burinsa ya samu sallah ai kwaɗayin samun sallah ne ko amma sai bai samu kabbaran harama ba ya samu ruku'u kaga an yi aikin banza kenan ko dan haka a zo a nutsuwa abin da ka samu ka sallata wanda kuma baka samu ba ka biya shikenan ai ko afwan wa kadhalika idza turikat sahawan haka ma in ka bar shi amma da mantuwa wa ɗala kuma yayi dogon lokaci menene ɗalan yanzu ka tuna ka je ka gyara sai baka gyara bai ka ci gaba da wani sabga dala ya bata ya bata ma sallan duka alsa mun gane wahiya ma zukira yace ita ce wanda muka ambata wa haka bi ma'ana za a ambace imma ka yanda za a ma dalla dallan kowane guda ɗaya a cikin wayannan Allah ya saka musu da alheri wanda suka yi wannan aiki yace wa haka adillataha yana ga kamar haka yanda ake ma nunin yadda farillolin suke washe wahidaha da hujjoji kuma ba wai da ka ba aya da hadisi duk abin da za ka yi a duniyan nan na ibada in dai ba ka da hujja to asara ka yi Allah sa mun gane yanzu kana yin sallah me yasa kake sallah kaddara ai sallah kan zaka ce mun ai sallah tana nan a cikin qur'ani baran ce ma a'a ba to yanzu za ka yi aure aure ibada ne ko kuma son rai ne ibada ko to me yasa za ka yi aure me yasa don nima a ce ina da mata a ko don abokaina suna da 'ya'ya ni ban ni da shi a ko don in biya bukatuna kawai na rayuwan aure din ko don nima na yi aure na auri wata tana karkashi na ta bata umarni don me za ka yi kaga dole ne sai ka samu a cikin shari'a me yasa zan yi aure me yasa zan yi me zan yi aure kaga wannan tambaya ne ai tunda an ce al ibadatu ismun jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali zahira wal batina to kaga aure ma ibada ne ko to sai ka tambayi kanka to wai meye ne yasa zan yi aure ai dalili ko to Allah sa mun gane yanzu kan na baku daya sai dai kuma ran da za a bada amsar ne ban san ranan ba kasan amsosin za su yi bambanci ai ko yanzu ka bada takarda kace kowa rubuto nashi amsar amsan za su yi bambanci fa ko ba za su yi bane to shikenan Allah ya ba mu sa'a amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku yi aure ku hayayyafa zan yi tutiya da kura nan gobe kiyama kai ka san wanda annabi zai yi tutiya da shi sai nagartacce wanda a alqur'ani ya fahimci inda ya dusa hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sunna yana kokarin ya bi abin da ya gaza na zaman shi dan adam ya yi laifi ma ubangiji Allah ya ce ka tuba zan yafe maka ba shikenan ba to ka san wannan shine annabi zai yi me zai yi tutiya da shira na gobe kiyama wani ya ce ya rasulullah ina so in zama makocinka a aljanna ya ce to ka taimake ni da yawan sujjada me ya yawan ta mai ibada kenan inda kana so ka zama makocin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to taimake annabi ko yace to taimake ni ka zamanto inda zaka zama makocina to ka yawaita kasaratul me sujud yawan sujjada to ai kaga yawan me abin da ake nufi yawan aikin alheri komi ka zamanto da ibada kake yi ai da da addini me da shari'a kake yi Allah ne yace yi kaza kaza shine kaza Allah ka ganar da mu yace to da ni zai baka da hujjoji da ka'idodi da komai a shari'ance yace na daya anniyatu salatil muayyana niyan sallan da zaka yi almuqarinatu haka ne almuqarinatu bi takbiratul ihrami wanda take hade da kabbaran harama da kabbaran harama da niyyar ka rai ai suna tafe ga daga hannu lokacin kabbaran harama din a lokaci daya ga qiyamu laha tsayuwa domin ta a lokaci guda ko ba su ana neman su haka bane to Allah ka sa mun gane a ciki akwai farilla akwai sunna akwai mustahabbi duka a ciki akwai Allah ka karba mana wahiyal azma yace wahiyal azmu bil qalbi to yanzu in zan yi niyyar sallah kan sai na faɗa ko sai na yi wani aiki sai ce a shi ne abin da zuciyarka ta yi niyyar aikatawa duk abin da ka ga yanzu kana jin an challa kiran sallah kana ɗaukan buta me za ka yi an gama ai niyya ta faru tun daga farar tafiya amma lokacin da za ka yi sallah ka nitsu ka nitsar da zuciyarka cikin sallah ɗin wajibi ne a gurinka amma mun gane ba kana ta faman faɗa na waitu salatu kaza waye waye liman waye a ba wannan bane azamul qalb ibn tamiya ce duk abin da kake ganin menene niyya aka ce to shine abin da duk ranka shi zai yi to shine niyya na sha kwatanta mana yanzu muna zaune mutum ka ganshi zai tashi kawai sai ai ba da ce maka to barin je fitsari ko wani ma'abincin ma'abocin haka ba sai dai kawai ga ya tashi ka ce ya na zaka je ci barin dan zaga me zuciyarsa ta kudurta zai yi kawai sai ya kama yi ba tare da ya faɗa ba haka kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah sa mun gane yace azamul bil qalbi yace shine abinda niyyar zuciya zuciya ta kudurta za ta yi ala ada'i salatil muayyanati shine wurin bada sallan da za a yi azhar za a yi to ranka daman ta ce azhar za a yi la'asar za a yi la'asar za a yi mangariba mangariba isha'i isha'i shine ake ta ce ku ce da mutanen da eh to yanzu in ana bi na azhar shi kuma wannan la'asar zai yi zan iya bin shi sallah musamman malikiya ta ce kwakwau ba zai yiwu ba eh Allah ka sa mun gane liƙaulihi alaihi salatu wassalam ga faɗin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama marra kaman yadda ya wuce mu wuce a babi can yace innamal a'malu binniyati yace innama ka sani duk wani aiki da zaka yi binniyati da niyya ko babu ne yanzu ka go masallaci wanda aka yi sallah ya saci takalmi niyyarsa me wanda ya zo sallah ya saci gulob din masallaci niyansa me wanda ya zo sallah ya naɗa kafet din masallaci niyansa me wanda ya cire fanka niyansa me kaga kowa da niyansa kenan wani kuma zai zo ya sallah ya ɗau kayansa salun kalun ya tafi shi ma da niyansa ko bai da niyya to ashe kowane aiki da ka gani yana bin niyyar mutum ne in baka gane ba hadisin bukari yayi maganan wani mutum mai zunubi wanda yana kashe mutane aikinsa kenan kisa yau sai ya ga zai tuba ya kamata ai aikinsa kisa yau kowa ya san ka kisa a'a to da Allah ya zo ya samu wani malami ya ce da an shi tuba yake so yi zai samu dama Allah ya yafe masa wannan kisan da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya wannan malamin da ke an same shi baya da fiqihu sai ya ce martab ayan ka kashe wa Allah mutum ɗaya kai da wuta kun haɗu kai da aljanna kun raba gari kuma malami ne fa sai ya ce a tutun da dai ba zan ya ba za a yafe mun ba he shi ma ya kashe shi kawai ya ce ya cika ɗari ya ci gaba da yi kawai ha wani lokaci ya ƙara ji ransa kai aikin nan gaskiya ya kamata ya bar kisa wannan ba jarabawa ba ne ana yi don waye ne don mu ai sai ya je wurin wani malami ya ce gaskiya shi aikinsa kisa gaskiya ya zo ya samu wani malami ma ya ce mar zai tuba ya ce mar ba zai tuba ba ya ce Allah ba zai karba ba ya kashe shi kuma ya wuce yanzu zai iya yiwuwa mutum ya tuba Allah ya yafe masa duk dandazon zunubin ka kaga ya kai kisa nauyi amma mutum ya kashe fa ɗari ya kashe ya ce zai tuba sai wani malami ya ce kwarai Allah zai karba ya ce bayin na waye ne ya ce na Allah ne ya ce kai din na waye ya ce na Allah ne ya ce Allah zai iya yafe maka ka shiga aljanna kuma ya ce to ya za a yi ya shiga ya za a yi aikin ya shiga aljanna ya ce to a wani gari kake ya ce wuri kaza ya ce to sharaɗin ka tuba Allah ya karɓa to ka tashi daga wannan garin ka koma gari kaza ya lura inda yake zaunan aikin su kenan kashe mutane baya cikin damuwansu wai dan sun kashe mutum inda yana zaune a wurin to ba zai daina ba sai ya ce to shi ya yadda me yayi yayi niyan barin aikinsa bai fa bi wani ibada ba bayan wannan ya kama hanyar tafiya kafin ya isa garin ya mutu ha to mala'ikin rahama da mala'ikin azaba da kowa ba koyi aikinsa ba to wannan aikin na zunubi yake kullum kuma kullum aikin zunubin san haka yake yana yawo don haka shi yana cikin mai yan wuta a wurinsa kawai sai mala'ikan azaba ya taho ga mala'ikun rahama kuma suka ce ya tuba niyyansa ai ko bai aiki ba yayi niyya ka gane niyya ba wani abu bane wanda zaka yi ta wani ka faɗa ko wani abu makamancin sa Allah ka sa mun gane Allah ya ce da mala'ika to je ka musu hukunci tunda yanzu ana kusuma tsakani wannan sun ce nasu ne wannan sun ce nasu ne don haka a gwada kisu a gwada a gani ce wanda jikin shi inda yafi yawa ina ne yafi yawa ƙasa ta waye ba ta Allah ba bayin na waye mala'ikun na waye amma Allah ya yi haka ne don ka sani wa duk laifinka Allah zai yafi maka kai dai ka ce za ka bari ka gani wallahi Allah sai ya yafi maka inda ɗan matsalar take shine ba zai yafe ma laifin wani ba ni ne nake da dukiya a wajenka ko ara ko bashi ko ma yaya dai dukiya na ya zo zuwa gare ka to ba mu sasanta ba to Allah ba zai yafe wannan dukiyar ba sai mai shi ya yafe don Allah ya bashi to me yasa ubangiji ba zai yafe wannan dukiyar ba don kuma Allah kuma bayan shi bawan Allah ne shi din ma saboda Allah ya bashi kuma ubangiji baya zalunci tun da yace ya bashi to nashi ne shi yasa in yi alkawarin aljanna zaka shiga sai dai in me ka ki shiga da kanka shine kawai Allah ka sa mun gane to kaga niyan wancan yasa me an gafarta masa kuma ya zan dan aljanna to yaya zaka ce sai ka ce ubangiji bai daidai ba bayin nawaye ne ba nashi bane haka idan duniya ta ma mutum kwarmai wahala ta yi wahala ya ci bashin da tsakanin shi da Allah ya gagara biya har aka je lahira mai dukiya ce dukiyarsa yake so shi kuma ya ce Allah ka sani banna da shi ne ban bayar ba sai ce to kai da kake neman dukiyarka me kake nema ya ce aljanna ya ce to aljannan tawa ya ce naka ne ya Allah ya ce to ka yafe masa na baka aljanna ya ce ya yafe masa ya haɗa su dukansu aljanna aljannan karewa za ta yi ai abu in ba naka bane kai hakuri ka bi Allah kawai Allah ya baka babban damuwan shine karkace wa Allah kayi din a'a Allah ba a masa haka wallahi kana numfashi sai ka gagara yin komai ayi ta yin abun da baka son a gaban ka ba yadda zaka yi shine hadarin wayan suka ga wai an ce yanzu aure ne ake nema mutumin nan yana da sana'ansa yana ibada gurgudan hali sai baba ko mama ko wani ya ce to in dai kaga an yi auren nan a bayan raina to ranka guda nawa Allah ya dauka ba zai ga an kashe ta ba sai an yi auren ko ba za a yi bane guda nawa aka yi haka fatan shine in dai Allah ya kawo doka kaga duk akan dokan ake to kar ka sa ra'ayinka kai tsakaninka da shi shine mai biya Allah ka bamu da sauki kaga maganar niyya ya gama maka komai innamal a'malu binniyati kowane abu da ka san shin nan da niyyar sa ke tafiya wa inna ma likulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum akwai abin da ya nufi da aikin sa yanzu da muka yi magana wanda ya zo masallaci aka yi sallah ya saci takalmi to aikinsa me ya saci takalmin ne ya kawo shi Allah sa mun gane shaikhani bukari da muslim kenan ya ce na biyu wata kabiratul ihrami kabbaran harama inda dukuli fi salati shine lokacin da zaka shiga sallah bi labzin da lafazin ga yadda zaka shiga sallan Allahu akbar yace haka baka faɗa ah a cikin sunayen ubangiji ai yana da wayansu wanda ba wannan ba to sai shari'a ta ce ba a zaɓi wani ba sai wannan don ba za ka ce Allahu azim ba ba sunan Allah ba ne in ka faɗa dai kuskure kai ba fa laifi kai ba amma ba shine shari'a ta tsara za ka faɗa Allahu akbar aka ce za ka shiga sallah da shi Allah sa mun gane Allah ka datar da mu ya ce liƙaulihi alaihi salatu wassalam ga magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahu salati mabudin sallah uhuru tsarki wata haliluha wata harimuha abin da yake haramtawa a cikin sallah kuma takabiru kabbara kaga ya ma magana ya kama hujja ko sai ya ce wata haliluha abin da yake halatta wani aiki kuma wanda ba na sallan ba assalamu sallamewa kaga an gama ma farkon sallah da tsakiyar shi da karshe ko kaga kabbaran ka ya fito ya ce abu dawuda wa ahmad wa hadisu rifa'ata binu rafi'i annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kala yace lalle annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yace la tatimmu salatu ahadikum bi ma'ana la tatimmu salati la tatimmu salatu ahadin minan nasi babu wani mutum daga cikin mutane da sallarsa za ta cika hatta ya tawadda'a har sai yayi alwala fa ya za'a wudu'a kuma ya ajiye alwalan mawadi'uha a inda take yadda Allah ya yi maganan yadda za ka yi alwalatu haka za ka yi sannan Allah ya karbi sallanka haka ka huta ai mutumin da ake wanke kafa yake shafa kafa kaga to sai ya nemo indina ya samu nashi kenan Allah sa mun gane ai da aka zo ma magana ba a kawo maka dukkan arkan da aka kawo ma arkan din ba kawo ma duk sunnoni da mustahabbai na alwala ba a cikin ayan me ayan ta faɗa maka dama idan ka tashi za ka yi sallah me ya ce fagzlu wujuhakum sai me aidiyakum ilal me marafiki wamsahu be bi ru'usikum ila me wa me wa arjulukum sai su ce to ai kafan nan to ai abin da ake nufi shi ma shafansa ake yi kaga matsalan dan ta tsine ai kenan in dai baka san addini ba wahala zaka sha Qur'ani ma sai ba zaka gane shi ba Allah ka rufa mana asiri kusa ko nesa yace to ka ajiye alwala a inda take alwala kuma da sunan ita ce alwala wadda shari'a ta yadda da shi yau da zaka anta ya a ruwa dukan ka ka jike dukkan wani gaban ka ya jike amma sai ka fito ka kama sallah babu niyyanta babu wanke gaban sallar bata yi ba shine abin da ake nema ka gane ibada fa in an ce nan za a ajiye to ajiye a nan in ka ce bari in ƙara sai Allah ya ce ma na bar ma kayanka kan kaya asara kenan dan adam ne yafi son ƙari ai eh Allah ba ni kuɗi Allah ka ƙara mini ƙara mini dai kuɗi shi yasa kaga mutum ya gama mulkin sa ya ce tazarce ko ba shi bane son ƙari a wurin dan adam amma ubangiji baya bukatan ƙari bid'a shirka tana farawa ne daga ƙarawa kana dan ƙara wani abu yace to yanzu da kani da Allah salatin annabi ne haram a'a ba salatin annabi ne haram ba ko haram ne salatin annabi to hailala shi ne harabe ce a ba shi bane ba shi bane amma meye ne kididdige min shi din samun iyaka ya ce yau ka karanta ka yi hailala dubu ɗari biyar a shari'a dai a rubuta ma ka yi hailala dubu ɗari biyar ai Allah bai taɓa ɗora wa mutum wannan ɗawainiyar ba ya ce ma ka yi istighfari miliyan ɗaya wa gaya maka yanzu anan gudun da mai wani laifi za a kama shi wannan iyakacin da ya yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya ma duk abin da yake sai ya ce maka sai ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfari sama da sau 70 sai aka ce mi'a ba ɗari ba to babu wani abin da aka zo aka keta maka da wannan amma ka ji mutum ya ce maka ya miliyan kaza yayi to sai yaya aka saka ai shari'a kan tana da ka'ida ko Allah ka bamu da sauki summa yaqulu Allahu akbar yace bayan kayi alwala mai sunan alwala sa'annan sai ka ce me Allahu akbar Allah mai girma duk wani girma da daraja yana gurin waye in kaga mutum da girma da daraja waye ba shi idan ya bi Allah sai a bi shi in ya bin Allah fa sai a ba shi wallahi sai a ba shi ba wanda yake makusancin Allah ya mai jin tsoronsa kawai ba karami ba babba duk girman ka in dai baka san Allah ba to haka za ka yi asarar rayuwa kawai amma idan ka san Allah to ka huta sai kana yin ibada cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka bamu da sauki yace na hudu na uku da na hudu wal qiyamu tsayuwa li takbiratul ihrami da kabbaran harama tsayawa da za ka yi kai kabbaran harama din yace to gashi wal fatihati da karatun fatiha fala yasihani yace ba sa ingantuwa duka wayannan guda biyu din me kabbaran harama da tsayuwa da, da fatiha din nan ba sa inganta min julusin a zaune ba sa inganta a ina a zaune liƙadiri amma fa ga wanda yake da iko shari'a daɗinta shine tana ba wa kowa uzuri sai ya ce ma liwaye liƙadiri ga wanda yake da ikon ya yi sallah a tsaye ba tare da jingino ba to idan ya zauna ya yi kabbaran harama a zaune sallar ba ta yi ba amma marar lafiya sai ya yi kabbaran a kwance ma Allah ya karba Allah sa mun gane ya ce ƙala ta'ala faɗin Allah mai kowa mai komai hafizu ala salawati ya ce ku kiyaye sallolinku in ji waye wanda ya halicce ka dan ibada wa salatul wusda da sallah ta tsakiya wa qumu lillahi qanitina kuma ku tashi zuwa ga ubangiji qanitina kuna samitina kuna shuru kuna bin dokokin Allah yanzu anan kai meye ne hujja anan nashi sai ya ce wa qumu ai dama yana maka me qiyamu laha tsayuwa domin ta Allah sa mun gane kuma ka fahimci cewan hafizu ala salawati was salatil wusla kaman an keɓance wata ne sahabbai ma gaba ɗaya da suka yi rayuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ƙara wa junansu ilimi akan wacce ce salatul wusda wasu sun tafi cewa la'asar ce salatul wusda dan zamanta me dan zamanta a tsakiya take ita ba ta kaga asubahi me azhar he ita wani ko mangariba isha'i sai me a tsakiya take sai suka ce su kuma ita ne wasu suka ce a'a ai salatul wusda shine kowace sallah me ake nema ne daga kiyaye salatul wusda din yace kayi ta da kyau sai wani sabon sabon suka tafi akan cewa kowace sallah ita ake nufi ka kiyaye kowace sallah da dokokinta kana da malafi haka kowace ka ta zo kamar ita ce wusdan Allah ya ce kiyaye ka kiyaye kayi ta kamar me kamar yanzu zaka bar duniya Allah ka sa mun gane. Wal hadisu Imran bin Hussein radiyallahu anhu kala ya ce, Kanat bi bawasirun, ya ce, Ni na kasance ina da cuta, bawasir, wani suka ce, To basir, Allah ka sa mun gane. Ya ce, Shi yana da basir, wani suka ce, Duk cutan da za ta hana ka yin ibada cikin nutsuwa. ko ma wacce ce dai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan tsarin sallansa mu dai babban magana kenan fa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ani salati yace to ya zan yi sallah ya rasulullahi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace salli qa'iman kai sallah a tsaye in har rashin lafiyan zai iya barin ka kai sallan a tsaye fa illam tastabi in baka da ikon kai sallan a tsaye fa qa'idan to kai a zaune fa illam tastabi in har baka da ikon yi a zaunen ala jambi to kai a gefenka bi mana a kwance gefen hauni ko dama da ya ce ma jambi sai aka bar malamai da wannan aikin sai mai ahadari he zo ya maka ya ce maka sallah tana da wani saba'a maratib wa'insu matakai guda bakwai ya ce kuma guda hudu daga ciki wajibi ne a ba da sallah a kansu guda uku kuma istihbabi an su saboda ya kai gargara ba zai iya komai ba ya ce meye ne na farko ya ce sallah ƙa'iman ka yi sallah a tsaye bi gairi ba tare da kajin gina da komai ba ya zo ya ce ma to in har ba zai yiwu a tsaye ba tare da kajin gina da komai ba sai aka ce to sallah ƙa'iman bistinadin ka yi sallan a tsaye amma a jingine ba ya ɗauko hadisin nan ya yi ma aiki da shi ba wanda ya maka wannan aikin kai ka zo ka samu lafiya kalau sai ya ka nemo hadisin nan ka yi aiki da shi ba ya maka komai ba yanzu ka gama ya ce to idan har a tsayen a jingine ba zai yiwu ba sallah yi sallan a zaune bi gairi stinadin ba tare da ka jingine da komai ba in ba za ka iya yin a zaunen ba a jingine ba to ya ce sallah jalisan bistinadin ka yi sallan a zaunen a jingine ya ce ka ga waɗannan ƙwaya hudu wajibi ne adda alai haka ba da sallah a kansu in har kana da ikon yin sallah a tsaye ba a jingina ba sai ka tsaya sai ka jingina to ba ka da sallah in kana da ikon yin a tsaye a jingine sai ka zauna to baka da sallah in kana da ikon yin a zaune ba a jingine ba sai ka jingina to baka da wannan sallan wannan wajibi ne ka bada sallah akan haka yace amma kaga guda ukun istihbabi an so shine me ajis gajiyan ta kai gajiya ba zai iya yin sallah a tsaye ba jingina ba sai da jingina yayi ba zai yazo ba zai iya yin sallan a tsaye a jingina ba sai a zaune a zaunen ma yazo mu ba zai iya yin a zaune ba tare da jingina ba ya jingina yazo sallan kuma nan ba zai iya yin a zaunen ma a jingina ba sai aka ce to yayi jambi mene jambi to gefensa sai ya kasance in marar lafiya kake da shi ƙoƙarin in dai da dama ya kwanta gefensa na ina gefensa na daman nan mafiskantansa ya zama ƙibla yake kallo in dai da daman haka fa idan ba zai yi ta nan ba to sai ya koma gefensa ta mai ta hagu ya zama fiskansa na kallon ƙibla inda dama in ba zai yi haka ba to a yi shi ala zaharihi a rigingine fiskansa yana kallon ƙibla inda dama kafansa yana gabar kenan ko kansa yana ina yana yamma inda akwai mai dama in babu dama wa in ka lafa ala salasa yace in ka saba akan guda ukun nan in kai sallah sallah ta yi me yasa saboda gajiyan ya kai gajiya matsalar ta kai matsala sallah ne dole sai ka yi sai wanne sai waɗanda suke filin daga yaƙi ne ba hali anai lokacin sallah kuma ba za ta jira ka ba ta yi shi yasa akwai mai ilani wanda zai challa kiran sallah aikinsa kenan ana cikin yaƙi yana challa ma kiran sallah ya sanar da kai lokaci yayi in akwai dama a yi sallan da ake ta tsoro bi ma'ana ta yaƙi a zo a yi rakawo in zaman gida ce in mata ina ne aka yi ta a yi raka'a biyu da liman ku ku sallame ku cikatuwar sallar shi kuma yana zaune sannan ya me ku ku tashi shi can sauran runduna su zo su abin nan su yi kabara su zauna su tashi tare da liman ko kuma yana tsaye su zo su bi shi ya kawo me ya kawo raka'arsa ya zamanto shi ya yi raka'a uku kenan ko su kuma suna ɗaya kenan in ya yi raka'a biyu ya cika sallansa sai ya sallame he su cika nasu kenan kaga tawaga biyu sun samu liman ɗin gaba ɗaya ko wannan ana cikin nutsuwa kenan to lokacin da buta ne ta ko'ina ba yarda za a yi to idan mai ilani ya sanar da kai sallah me za ka yi kawai sai dai ka kudurta niyyar sallah ko kana magana da dan uwanka kuma kana sallah Allah sa mun gane Allah ka raba wannan ƙasa da wannan masifa in har ka kai gargara haka ai masifa ta kai masifa Allah ka rufa mana asiri yace to ala jambi kaga hadisi ne daga waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai yace maka na biyar wa qira'atul fatihati karatun fatiha karanta fatihar kenan ko bin dokokin karatu din yanzu misali mutumin da yago yana ce maka alhamdulillahi rabbil alamin yana ce ma alhamdulillahi yana cewa rugujewa ta tabbata ga Allah ne in yace ma alhamdulillahi rabbil alamin da ha'un to yana nufin me godiya ta tabbata ga ubangiji to wanne ne ake nufi anan wanne ake nufi karanta ta ko bin dokokinta ya ka ce to abin da take wajibi shine bin dokokin karanta ta ka sani in kana alhamdulillahi rabbil alamin kana faɗan harufofin da su ne na godiya ɗin don kana cire ƙaramin ka komar da shi ha'un babba kenan ko to ya koma rugujewa ya tashi daga godiya rabbul alamina in ka sa hamza ya koma raɗaɗi maimakon alamina ababen da aka halitta akwai gyara ko babu to dole ne ka sani cewa ibada ba haka kawai za ka yi ta yi ba li hadisi ubadata bin Samit hadisin Ubada dan Samit radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala yace lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi yace babu sallah a wurin mutumin da bai karanta Fatiha ba babu sallah to kaga idan ya karanta ta bata karantu ba nan ma babu sallah Allah sa mun gane rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa arba'a da malamai guda hudu wa hadisu abi huraira hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna alai anna annahu alaihi salatu wassalam yace lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi kala ya ce man salla salatan duk wanda ya sallaci wata sallah lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi amma fa bai karanta fatiha cikin sallan ba wa fi riwayatin a wani riwaya ya ce bi ummul qur'ani da ummul qur'ani an ce ummul qur'ani fatiha ake nufi kenan karka ji an ce ummul qur'ani ka ce fatiha an ba fatiha ake nufi ita ake nufi fa hiya khidajun yace sallar me tauyayya ce hiya khidajun hiya khidajun annabi sanda ya maimaita sau uku ghaira tamin yace ai bata cika ba bata zama sallah ba kowace irin sallah to nan sai ka ce to sallar gawa fa eh kasa akwai wadda ita kuma babu fatihar kuma addu'a ce ko to an ɗauki sallar gawa addu'a ce an ɗauke ta a matsayin me addu'a daman addu'a ce ai in ka tsaya daman abinda za ka yi ta roƙa masa ai addu'a za ka masa ko Allah ya yafe masa ya gafarta masa ya tabbatar masa da menene man tsikahu furcinsa da kar ya jarrabe shi a kabarinsa ma la zaqata bihi da abinda bai da ikonsa ba shine abin da ba hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riƙa wa dan uwanku gafara yanzu haka masu tambaya sun zo gare shi kaga menene to abin da daman kai ta masa addu'an ubangiji Allah ya tabbatar masa da man tsikahu me ya mantika hudin nan abin da ya furta a duniya ita ce kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuwa ce maka man rabbuka tambayan kabarin kwaya hudu fa a ce maka man rabbuka ka tsaya zuru zuru a wallahi banda lahira a tab amsa ake jira kuma sai ka bayar yace an ce man rabbuka wanda Allah ya nufe shi da alheri Allah sa muna ciki sai ce Allahu rabbi yace ubangiji na shine wanda ya rene ni shi ya kawo ni duniya kuma na bauta dan shi shikenan ma man nabiyuka waye annabinka in a lokacin annabi Muhammad kake kamar lokacin mu sai ka ce Muhammadu nabiyi annabi Muhammad shine annabi na in wani annabi ne sai ka kira shi a wannan lokaci din ma qiblatuka ina ne qiblarka to kai in ka samu lokacin ka kana qibla kana kallon Kaaba sai ka ce me Kaaba qiblati Kaaba ce qiblata wanda suka yi lokacin da suke ake baitul muqaddis kuma su ma haka don aya ta tabbatar da cewa wani sun ce kai ya da waɗannan ga su an dawo da kallon mu kaba su kuma ya dai labarin su Allah ya ce a'a ai da can din da nan din duk Allah ya yi umurni ba shi ya yi umurni ba Allah ka ganar da mu sai me ma dinuka me ya addinin ka yace al-islam dini yace al-musulunci shine addini na to wanda ya nasara ya amsa ya gama shine abin da aka ce kai mar addu'a Allah ya tabbatar masa ranan da za a tambaye shi din Allah ya tabbatar masa haka wanda kuma babu nasara sai ya ce me hahu hahu ga kunan ga kunan a zai da ku wallahi ha wannan kan ba wani sauki Allah ka bamu da sauki ka samu ka iya larabci fa kafin a je can yawwa dan ba za a yi da yaren teranci ba sam Allah ka bamu da sauki yace na shida da na bakwai war ruku'u yin ruku'u war raf'u minhu da dagowa daga ruku'u ruku'u shine gadan bayan ka ya zama mustawiyan da bayanka da wuyanka da kayinka ya zama ɗaya kada kanka ya yi ƙasa kada kuma kanka ya yi sama in kanka ya yi ƙasa to dole bayanka zai bi shi in ya yi sama dole bayanka ma zai bi shi ana so mustawiyan ya zama to an ɗora abu dai ba zai gangara baya ba ba zai yi gaba ba shi ne abin da shari'a ta ce kar kuma ka matse damatsunka ya zama ka haɗa su da haƙarƙarinka sam kuma kar ka buɗa sosai ka zo ka hana wani na gefen nan sukuni ya zama sahun ba na sunna ba kenan Allah ka sa mun gane wannan shine ruku'u liqaulihi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu ha shuru fa Allah ji kan Sheikh Sa'idu Hassan Jingir yace ya ayyuhalladhina amanu yayin shuru yaji shuru yace to ina masu imani ai Allah ne ya kira ko yace ya ayyuhalladhina amanu yace na'am ai a ranka karka ce kai ba ka da imani ko shikenan dan Allah ya ce wala tazakku anfusakum sai ka ce a kai kan shikenan banda kai a imani a'a ba haka bane in an ce ya ladina amanu ai da kai yake tunda kai yadda kana yin ibada kuma lillahi don Allah to da kai yake in Allah ya yadda sai mun zauna aljanna Allah ka so mu da rahamarka Allah duk abin da za mu yi mu kubuta Allah ka ba mu iko duk abin da za mu yi mu shiga matsala Allah ka raba mu da shi ka raba shi da mu duk san mu da shi ya Allah Allah ka rufa mana asiri ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi ruku'u ku yi sujjada ku yi me warka'u wasjudu ku yi ruku'u ku yi sujjada wa liqaulihi alaihi salatu wassalam yace magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam limusi'i salati ga wanda yake bata sallan sannan duk da zamu samu wannan ɗinsa a gaba mai yawa musi'i sala shine wanda ya zo ya yi sallah annabi bayan an yi sallah ya zo bai samu sallah da annabi bai zo ya sallah gefen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi da sallah ya zo ce annabi assalamu alayka ya rasulullah yace irji fa salli yace koma kai sallah don kai baka yi sallah ba ya ƙara dawowa ya yi ta irin yadda ya iya ya ƙara zuwa annabi ya ce masa baka yi sallah ba ka koma har suka yi uku ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba wata sallah da na iya ban da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to zai koya masa sallah akwai hadisin yana ƙasa kaɗan to nan musi'i salaɗin ne mai ɓata sallansa sai annabi ya ce masa meye sun marka sa'an nan ka yi ruku'u hatta ta tsuma inna raki'an har sai gaɓanka sun nutsu cikin ruku'u ne in ka yi ruku'u kowane gaba ya san a cikin ruku'u kake sun marfa sa'an nan ka ɗago kanka hatta ta atadila ka'iman har sai ka tsaya a tsaye daidai kowane gabanka da ya shiga ruku'u ya san ka fito daga ruku'u yanzu Allah ka sa mun gane to ya muke da lokaci ne amma lokacin ya zo ne Allah ka ba mu da sauki ba sauri za mu tsaya saura minti biyar e to in akwai tambaya he mu tambaya minti biyar din ubangiji Allah ya ba mu da sauki mun tsaya dai akan na shida da na bakwai na shida da na bakwai ubangiji Allah ya ba mu ikon yi don shi Allah ya karba mana ya Allah ya Allah duk wanda suka yi wannan aiki da wanda suka bada jikinsu da wanda suka yi sintirin da wanda suka bada dukiyarsu da wanda ya gani yayi murna ubangiji Allah ya saka wa kowa da alheri Allah ka hana mu ganin bakin ciki duniyar mu da lahira mata da suke gidaddaji su ma da suka sa nasu gudunmuwa muna ƙara musu addu'a ta alheri Allah ya sa abun da suka haifa ba rabon wuta duk wanda ya kangare cikin zuriyarsu kuma ubangiji Allah ka dawo da shi kan hanya Allah ka rufa mana asiri kusa ko nesa in akwai tambaya ɗaya ko biyu sai a tambaya an babu kuma sai mu yi addu'a Allah ya haɗa mu da alherinsa Allah ya datar da mu ba dai tambaya a takaice kenan to Allah ya karba mana ya bamu da sauki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
صلوا على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah dukkan addu'o'i da gabar a wannan karatu Allah karba mana, Allah ka ɗora mu kan daidai, abinda zai zamanto damuwa gare mu ya Allah ka yaye mana, abinda zai zamanto alheri gare mu ya Allah ka sada mu da shi, dukkan ainihin bukatu na alheri ya Allah ka biya mana. da fatiha baki dai bukatu muna alkhairi ya Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين